البيت المعمور ثم أرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوهى إلى عبده ما أوهى malaiki cewa aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi sallama a wannan dare zuwa ga sama ta biyu a sama ta biyu ne ya gamu da annabin Allah ya haya da annabi isa daman 'ya'yan 'yan uwa ne annabi ya haya da annabi isa dangi ne daman a nan Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama wato ya ga waɗannan annabawa daga baya in Allah ya da mun zo ƙarshen fasalin za mu yi bayani dangane da yaya za a iya haɗa cewa waɗannan annabawa sun rasu kuma annabi bai yi zamani ɗaya da su ba kuma lokacin da Allah ya turo shi an gaya masa cewa sun rasu sun yi wafati to kuma yanzu gashi ya zo sama ta ɗaya ya ga annabi kaza ya zo sama ta biyu ya ga wani annabi kuma ba ce mana aka yi a ya ga hotonsa ko mutum-mutuminsa ba to ya za mu yi mu haɗa rasuwar shi annabin da kuma gamuwar da annabi muhammad sassan ya yi da shi a sammai daga cikin samman nan da aka ambata za mu yi bayani insha Allah fi mabad ya haɗu da annabi ya haya da annabi isa sannan sai allah wuce da shi sama ta uku a nan ya haɗu da annabi yusuf alaihi salatu wassalam sun ma'uri jabihi ila sama'in rabi'a aka daɗa wucewa da shi zuwa sama ta bakwai fara'a fiha idris a nan allah ya nuna masa annabin allah idris sun ila khamisa falaƙiya fiha harun a sama ta biyar allah ya haɗa shi da annabi harun dan uwan annabi Musa thumma ila sadisa sannan ya karasa sama ta shida fara'a fiha Musa a wannan guri ne ya hadu da annabi Musa falamma jawazahu baka annabi ya zo wajen annabi Musa a sama ta shida da ya gana da shi ya ganshi yana wucewa sai annabi Musa sai fashe da kuka sai aka ce da shi me yasa kake kuka sai annabi musa ya ce ina yin kuka ne saboda yaro ƙarami da aka aiko shi a bayana yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya bashi a cikin al'ummarsa za a samu masu shiga aljanna sama da 'yan al'ummata wannan yasa annabi musa ya ce nake kuka allah ya bashi falala sama da falalata me ya faru su mutanen annabi musa ne ba su yi masa da'a ba yana kuka ne yana jiye musu damuwar sun rasa falala ga annabi da ya zo bayansa allah ya bashi sama da abin da wato shi ya bashi don ana faɗa cewa babu annabin da ya sha wahala da gwagwarmaya da mutanensa irin annabin musa da mutanen shi sun wahala shi sosai shi yasa za ga ambatansu ya fi yawa a cikin alkur'ani Allah ya ta kiran annabi Musa Musa Musa Musa saboda fafata wanda yi da mutanen shi sai kuma sama ta bakwai yana zuwa sama ta bakwai ya haɗu da babansa annabi Ibrahim falaqiya fiha Ibrahim abul anbiya kenan dattijo baban annabawa daga nan aka nuna masa sidratul muntaha magariyar tikewa da ake fada thumma rufi'a lahu baitul ma'mur sannan aka daga aka nuna masa baitul ma'mur wani daki ne kamar dakin Ka'aba a sama yake kullum kullum mala'ika dubu saba'in ne yake shiga cikin su yake ibada kullum kamar yadda ba a san adadin mutum nawa suke shiga ka'aba suke yin ibada ba kullum to shi wannan baitul ma'amur yana setin ɗakin ka'aba ne mutane suna yi wa Allah bauta a ƙasa da aljanu a can sama kuma mala'ikun Allah ne suke masa bauta a baitul ma'amur shi ma kamar ka'aba ne shi ma dawafi ake yi kuma Allah ya kaddara kullun duniya mala'ika dubu saba'in suke shigansa su fita in sun tafi ba za su sake dawa ba ba wasu sababbi ne za su kullum Allah ya nuna annabi ya ce to kaga ga wani gurin bauta nan na ubangijinka daga nan sai aka wuce da shi zuwa gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine aljabbaru jalla jalalu tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da da isa da buwaya ma'abucin mulki mai sarauta gamamman sarki tabaraka wa ta'ala ya Allah Allah kai mana rahama Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu Allah ya girmama annabi duk tafiyar da aka yi da aka zo ƙarshe mala'ika jibrilu ya zo wani wuri da yake tsayawa sai ya ce manzan Allah to sai dai ka ƙara gaba ni ma a matsayina na mala'ika ɗan aiki a nan aka ce na tsaya wa ma minna illa lahu makamun ma'alum kowane mala'ika a cikin akwai wurin da Allah ya tsaye da shi don haka nan Allah ya ce na tsaya ka wuce ka ci gaba da haka annabi ya ta tafiya ba da rakiya ba har ya je gurin da ubangiji tabaraka wata'ala yake a ƙarshen karatunmu za mu tattauna a kan to annabi ya je wajen Allah ya gan shi ko bai gan shi ba yanzu dai ku ɗauka tafiyar isra'i da mi'raji ga inda ta zo ya kusanci ubangiji amma bai hada wuri da shi ba shi sa Allah ya ce fakana qaba qausaini aw adana fa auha ila abdihi ma auha ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wahayi wa bawansa bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا to me ya faru wahayin da aka yi masa ya ce fafurida alaihi hamsina salatan sai aka farlanta masa aka wajabta masa salloli guda hamsin irin wannan salloli da muke yi guda hamsin ya karɓo ba tare da jayayya ba famarra فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت يزو زي داو تند أن موسى ينا سما تشدا يوجي سما تبقى النبي إبراهيم بيتشي مسا كومي با ya san ɗansa ne shi kuma gashi Allah ya girmama shi ya bashi sallah guda hamsin amma shi annabi Ibrahim bai ce komai ba ya wuce da ya zo wajen annabi musa a sama ta shida sai annabi musa ya tsaye da shi ya ce da shi bima umirta da me aka umarce ka hala dai an aiko ka da wani abu ne ko me aka umarce ka ƙala bi hamsi na sala annabi ya ce salloli hamsin aka bani kainsa tsaye shi fa ya karɓo su kawai za a je a yi sallah hamsin ai annabi akwai sallah sallallahu alaihi wa sallam shi a yadda Allah ya yi shi zai ɗauke ta tas mu ne dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka kansa zai ba wani abin da ya taho da kayansa zai zo ya ba da jawabi annabi musa ne ya ba da shawara ya ce inna ummataka la tadiku zalika kaga kaga kaga waɗannan al'ummar da ka mu kenan fa la ta zai kuzalika ba za su iya ba annabi musa allah ya karantar da shi mu ya san mu sosai yawwa ya ce wallahi ba za su iya ba la ta zai kuzalika irji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik koma wajen ubangijinka ko ma to ai ya riga ya baro ya baro sama ta bakwai ya baro can sidratul muntaha ya baro baitul ma'mur ya yi tafiya mai tsawo har ya shigo sama ta shida fa annabi Musa ya ce ka koma ka ce ya sauƙaƙa wa al'ummarka kaji annabi mai tausayi ya ce bari ya neman mata sauƙin faltafata ila jibril ka annahu yastashiru fi dhalik ibn qayyim ya ce a wannan riwaya sai annabi ya waiwaya ya kalli jibril kaman yana neman shawarar jibrilu in je ko kan na je fa'ashara an na'am in shi ita jibril ya ce in ka ga dama ka je mala'iku ke shi ma ba abin da zai ci shi ma ɗan aike ne jibril ya ba da shawara a ka je a karkaje ya ce in ka ga dama ka je in ka ga dama karkaje kaga anan annabi yana da cikakken zaɓi to kuma ɗan uwansa annabi musa ya ba shi shawara kaga bai zai ki ba ya ce bari dai ya je ɗin فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه جبريل يا هورا da manzon Allah sama shi da mun aikin sai ya dauke shi ya tafi da shi har sai da ya kai shi gurin Allah ya tsaya inda zai tsaya annabi ya karasa sallallahu alaihi wa alihi sallama anan ibn qayyim yace hadha lafzul bukhari fi sahihi wannan shine iya lafazin sahih bukhari a cikin sahihinsa imam bukhari da ya kawo a cikin sayayyinsa bad'ul khal da manaqibul ansar da kitabut tauhid riwayar anas dan malik to wa fi ba'd at-turuqi fa wada anhu ashran ibn qayyim yace a wata wasu daga cikin hanyoyi annabi yaje yace ya ubangiji muna neman sauki Allah ya ce to je ka an yafe maka an rage maka goma tafi ka je ka ba su arba'in ثم نزل حتى مر بموسى ya sauko ya wuce annabi ibrahim dai bai ce komai ba mala'ika jibril ne yana dauke da shi ana zuwa gurin annabi musa ya ce dakata alayhi salatu wassalam ai annabi musa yana son mu ai ya ce dakata me ya faru fa akhbarahu yani fa akhbarahu al-khabar annabi ya bashi labari ai kaji kaji abin da ya faru faqala irje ila rabbika annan musa ce kaga ya muhammadu ka koma wajen ubangijin ka koma wajensa fas'alhu takhfif arba'in ta yawa ka ce a rage maka sallah arba'in a yini ɗaya fa falam ya zal ya taraddad baina musa wa baina allah tabaraka wa ta'ala ya je a rage goma ya dawo annan musa ya ce koma a rage ta ya daɗa komawa ya je a yana cewa irje ila rabbika wallahi mala annabi Musa yayi ta zuwa yana mai da shi ta zuwa yana ta mai da manzon Allah sallallahu kuma shi yana hakura yana koma wurin ubangijin Allah mai hakuri shi ma a rage a koma a rage a koma yasa kai ma in kana da shi in ka zo aka zo ka bayar aka sake dawowa tunda akwai dauki ka bayar aka sake dawowa ka dauka ka bayar sai dai sun karar da kai har sai da ta kai biyar to a biyar ɗin ma da ya dawo wajen annabi musa ya ce zo ya ce ya aka yi annabi muhammadu yana murna ce ai ta zama biyar ya ce ka koma ka koma ka ce a rage maka ta yawa ba a riwayar ya ce na gwada banu isra'ila ƙwaya ɗaya aka bani ba su iya yin ta ba ai wannan shine hujja annabi musa ai ya ce banu isra'ila ƙwaya ɗaya aka bani sallah ɗaya sun gagara ba ga sunan ba yahudu ko ɗayan ma suna yi sai dai su zagi masu yin biyar ya ce ka koma sai manzan Allah ya ce masa a kadista yaitu gaskiya kunya nake ji min rabbi daga ubangijina ya ce annabi musa gaskiya ana jin kunyar Allah walakin arda wa usallim na yadda na miƙa wuya na haƙura biyar dai ba zan koma a rage ba a wata riwaya Allah ya ce masa daman da ya bashi biyar ya ce to kaga ma yi baddalul qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid muhammadu ka tafi da sallolin nan guda biyar daga yanzu kuma ba a canja zance a nan ni kuma ba mai zaluntan bayi ba ne biyar nake so a yi aji a yi biyar kuma amma ka gaya al'ummarka idan sun yi biyar ɗin nan za a ba su ladan goma za a ba su ladan hamsin ɗin ma'ana kowace ɗaya tana da lada sallah goma kenan hamsin ɗin di da aka baka dai tana nan dindi kaga in Allah ya sa yau muka yi isha'i yau ɗin nan insha Allah to za a rubuta mana na hamsin insha Allah malam duba soyayya da Allah yake mana duba jin kai a aiki a aikace an rage mana yawansu saboda an san halinmu ba za mu iya ba a aikace amma a lada insha Allahu hamsin hamsin ɗin za mu samu Allah haɗa mu a gidan aljanna to amma jama'a fa ku sani babu abin da yake da wahala wallahi na gaya muku mai wahala don dai ana yin sa kullun ne kullun kullun mai wahala a wajen bawa irin yin sallar da za ka yi Allah ya karbe ta sai dai Allah ya mana afuwa wace irin sallah ce in mutum ya yi Allah ya karbe ta قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم khashi'un masu yin sallah akwai khushu'i a ciki tsoron Allah na zuci kana yi kana tuna Allah amma yau sallolin mu fa muna yin su ne a aikace saboda gangan jikin ya riga ya saba magarba ce uku ce zai so automatically ka gani kawai ko ba ku in ma gangan jikin zai maka ukun gangan cikin ya saba isha'i hudu ne ko ya riga memorin ya haddace ka gane memorin ya haddace da haka idan memorin ya zo zai bada hudu ne ko da kuwa zuciyar ba ta kan sallar ka lura sau da yawa salloli idan kana yi wani lokacin ba sai ka rike stiyari ba kawai automatically za ka yi hudu kana gama fatiya kawai daman daman daman kawai akwai abin da za ka karanta kawai bakin ya riga ya saba kawai daman idan ƙwaƙwalwar ta zo kamar kwamfuta ne ko can ko can ko can can can can kawai sai ta riko wani guri kawai sai ta karanta ko da ko ba a bibiyan me aka karanta ba dai hudu bane ai mun yi hudu ba dai suwaye biyu bane ai an yi biyu ana gamawa kawai wai ka tana ringin a gaban ka kawai kama manta ka gama kawai wai ka zaka duba ka je ka ci gaba da harkoki ya aka yi mun zuba musu mun wuce ai wallahi haka ake yi haka ake yi la ilahi akwai aiki a karmakala shi yasa annabi ya gaya mana mu yawaita yin nafila ita amfanin nafila malam idan Allah ya jarrabe ka farillarka da ka zo Allah bai karbe ta duka ba Allah zai ce ku duba mun yana da nafilfili sai a ɗebo a cikin nafilfilin ka sai a ciccikace maka farillarka wani hadisi ne to idan mutum bai da nafilfilin fa wallahi wuta zai tafi ba a ce mana akwai wani abin da za a ɗauka a cikata maka sallarka ba in ba wata sallah irin ta ba malam nafilar da ba ma son yin ta wallahi nafilar da shaidan ya kasalantar da mu waye a cikinmu yake ba wa Allah dare kullum yana da wani kaso da yake ba wa Allah na wani alkawari da ya wa Allah alkawari ana kwanci zai tashi ya ba wa Allah wasu adadin rakawai mutum nawa ne a cikinmu mutum nawa ne waye yake yi yake da alkawarin sallar walaha da ya saba yana yi ko a ofishinsa ko a makaranta ko a gonarsa ko a kasuwarsa ba a bari mu ne an shagaltar da mu da abuwa waye yake da wani wuridi na sallah da yake warewa a wata ya ce bari ya samu wasu kwanaki bai zai yi bacci da daddare ba zai ta sallah ko ya ce zai rage baccinsa ka duba fa Allah ya ta nuna mana abubuwa da ya kamata mu rinka ɗaukan wa'azi na yau da gobe yanzu mota idan mutum yana hawanta kullum yana amfani da ita to akwai wani lokaci na alkawari da ita ma ɗin ake bata dole ne a dakata mata a kai ta gareji a yi mata juye a zubar da wannan bakin man saboda a yi mata tanadin gobe in ba haka ba sai ta tsaya amma yau shekarar ka nawa ba za ka iya warewa ba cikin hidindimin da kake na duniya ka ce bari ka ware wani lokaci a zan rinka yin azumi watakila duk litinin ko duk alhamis kaga wannan taru ne a'a zan rinka tsayawa dare duk lalacewa ta dai a wata dai sai na samu na yi tsayuwar dare cikakkiya kaza ba ma iya yi to kuma ku duba sallolin nan waɗanne salloli ne kake jin cewar duk wanda ya salla a masallacin nan ya bi liman ɗin nan inda za a ba shi takarda da biro zai ba da cikakken maki ko da limamin ka ne da yake maka limanci na tabbatar wallahi wani an baka takarda ka ba da makin sallar da imuku wallahi ba za ka ba shi ɗari ba haka ne ba za ka iya ba shi ɗari ba kai ka san bai yi ta cika ɗarin ba liman ɗinka ne amma to Allah ya yi alkawari in kun yi sallah mai kyau yanda aka turo manzan Allah da shi sallallahu alaihi sallama za a ba ku hamsin ɗinku ya zo a cikin hadisi akwai wanda fa in ya idar da sallan ko ladan sallah ɗaya bai da shi ya zo a cikin hadisi akwai wanda in ya idar da sallan tukuikuye sallan mala'iku suke su tukuikuye ta kamar tsumma haka ya zo a hadisi kamar tsumma tsumma dai da ka sani a tukwikwiye ta a wulla masa ita a fuskarsa sallar za ta ce da shi dayyaka Allahu kama dayyata ni Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni an yi ta babu cikakken ruku'i babu cikakken sujada babu khushu'i babu karatu mai kyau babu shi yasa za a wayi gari wasu mutum yana yin sallan yana gani ya sauke nauyi amma ba lalle bane a samu cikakken ladan sallan ba kowane tela ne da ya iya dinka kaya in ya dinka kayan suke yin kyau ba akwai telan da zai maka dinkin sai kaga wandan ya maka kaɗan ko ya maka yawa ko ya matse maka wuyan riga ko ya matse maka ƙugu amma fa ya dinka ɗinki ya ɗinka kuma ya karɓi kuɗin ɗinki na'am kai ma ka ɗinka sallah kam a wajen Allah a zahiri dai ka sauke nauyi amma shin sallar ta yi na sha faɗa ana maimaita daga cikin gangancin da mu hausawa muke fulani zuwa muna bin masallatai barkace salloli ko ina kawai dole ne mutum a ransa ya rinka jin sallar da yake bi a masallacin da yake bi shin liman din nan yana kula da sallar nan kuwa ko an ce maka kai kawai shari'a ta ce kawai kowane masallaci kawai inda ka yi sallah ta karbu ne kamar yadda ba kowane direba ne ya iya mota ba in ka je ka shiga motarsa zai iya maka ta'adi ya cutar da kai to haka wallahi ba kowane limami bane shi ma ya iya sallah ta yanda idan ka je kai sallah a bayansa garanti ta karbu so mu kiyaye yanda muke tacewa mu nemi tela ƙwararre da zai ɗinka mana kaya bakanike ƙwararre da zai gyara mana mota magini ƙwararre da zai gina mana gida to haka mu rinka neman ƙwararrun limamai da za su rinka yi mana sallah ba kawai 'yan gargajiya da an tashi an tara ana sallah kawai aje a jona a sallah ba ba ruwan Allah da wannan ce sa manzan Allah kafin ya bar duniya ya hau kan mumbari kan mumbari ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kafin da kuka na yin sallah malam yana cikin rabon da ubangiji zai maka Allah ya sa maka son sallah kuma yana cikin taimakon da ubangiji zai maka ina gaya maka wannan ina fatan Allah ya mun wannan ni'ima Allah kada ya kawo ka wurin da baka da kake nesa da sallah malam ko a gidanka ko a kasuwa ko a wajen sana'a duk inda za a yi kana kusa da sallah kam kam musamman wannan rayuwar la amma in suka raba ka da sallah ka bari kai nesa da sallah da wurin sallah sallah ta zama take baka matsala to wallahi tallahi malam ka rungumi hanyar halaka kuma yana cikin girmama ka da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shine ya sa maka son sallah malam ka ga dai wannan tafiya babbar tafiya da aka yi sallah annabi ya je karbo Allah dan yana son mu ya loda mana hamsin saboda me saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun wallahi in Allah ya ga dama din zai iya bar mana lokacin hamsin din kuma kaga an zuba ta to amma tausayi irin nasa jin kai irin nasa ya yafe mana arba'in da biyar ya bar mana biyar kuma ya ce zai ba mu ladan hamsin ɗin amma fa wannan biyar ɗin ma fa ba lalle ne ta iya yiwa ba yadda ya kamata ba lalle ba ne an taɓa tambayan wani magabaci cikin salaf jam'i ka jam'i ya taɓa kubce ma? ya ce sama da shekara arba'in yau sama da shekara arba'in yau in ji shi da faɗa kabbara harama ba ta taɓa kubuce mun ba tare da liman liman yana allahu akbar nima ina allahu akbar shekara arba'in a duk sallolin nan gaba ki ɗaya aka ce ranar da aka yi yaƙi aka yi faɗan kaza kaza kaza fa mutane ba su fito sallah ba ya ce ina nan a cikin masallaci na ɓuya a gindin wata fila lokacin sallah yana yi lima yana fitowa da mu aka yi sallah shekara arba'in na ma Allah ya bani wata ɗaya ka gwada ka gani ka gwada imaninka ka ce bari kai wata ɗaya jam'i bai taɓa kuɓuce ma ba wata ɗaya kawai na ce ma kwana talatin ko ko ashirin da tara to ka gwada to dan uwa ya ce a sako wai sati ma an shagaltar da mu an shagaltar da mu fa jama'a mun fa shagala babu abin da muke da bukata irin yawaita istighfari yawaita tuba kuma mu ƙara himma akan himmar mu ƙoƙari akan ƙoƙari kuma wallahi zai yiwu yanzu kasuwa ce mutum yake zuwa yana samu akai akai zai iya kwashe shekara ashirin ma ya ce ma bai taɓa fashin kasuwa ba aji jiddan saboda ana samu wannan ɗin ma ana samu kawai sai dai ba ma ganin samun ne da ake yi ربنا احفظنا يا رب ya Allah ka kare mu da karewar taib annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓo salloli guda biyar annabi musa ya ce ya koma ya ce a'a walakin ni arda wa usallim falamma ba'uda yayin da ya ɗanyi nisa kaɗan nada munadin sai ga wani mai kira yana kira قد أمضيت فريضتي وحققت عن عبادي نازر تردا فرلتا كما نتبتر وباينا أكن هكا للي ذا يسلى بير إن جاء الله تبارك وتعالى يسا ملائكة يكي كشيلا تكنج لابان سلى ita ce muke nema Allah Allah Allah Allah ka samu mu mutu muna sallah Allah ka samu mutu muna sallah ya Allah Allah Allah kada ka Allah ka raba mu da da kaucewa wani baya son sallah musulmi ne amma baya son sallah nauyi take masa ɗazu ina ina tunani haka kawai nake tunani na tuno wani yaro ina ina ganin sa yana da sakaci akan sallah an kira sallar la'asar sai ya tashi ya tafi ina ta kiransa na cewa wane wane kuma na san ya ji ni daga nan zuwa nan bai wuce ba ya ji ni amma saboda baya son sallah haka ya tafi sai bayan sallar nan da wajen awa ɗaya da wani abu sai kuma na hadu da shi kuma wallahi bai sallar ma wani yaro baligi to sai nake tausayi nake cewa Allah karim akwai waɗanda Allah ya rubuta sai sun zama 'yan wuta na'am ai wanda baya sallah sai ya shiga wuta ai dole ne na yi masa addu'a na ce Allah sa yaron nan ya tuba abin tausayin sai ya girma zai tuno ya yi yarantarsa ya yi wasa ya ƙi yin sallah damun galiban yawanci in Allah sa akwai rabon to sai ka ga mutum daga baya to sai ya tuna kamar shekara bakwai takwas duk baya yin salloli yaya za ka yi karama sallolin shekara bakwai takwas kuma abin nan kowa yana yi lafiya kalau ya je yayi me yasa ba za ka je kai ba yanzu ba ma fa yin ba fa mu abin da ya dame mu ma in mun yi din an karba to ballantana shi wanda ma baya yi wani bawan Allah ya kawo mun kukan matarsa yace malam ba ta son sallah ga ta nan me yasa gaskiya ne ba kya sallah wallahi dai na ga dama wani lokacin ina in na ga dama gaskiya ba na yi kai tsaye kai Allah ya baka imani ne sai kake jin a ranka za ka iya saryantar da wata azahar baka yi ta ba ai ba za ka iya bacci ba wallahi ko wani abu ne ya faru kamanta baka yi sallar isha'i ba can ka tuno da daddare karfe uku karfe kaza ai gaba ɗaya ji za ka yi bacci ya fita daga idan ka yi ka ce subhanallah ban yi isha'i ba fa a firgici za ka tashi saboda iman saboda imani amma wani fa deliberately yake kin yinta ba rabo ne mala an kwashe rabon suna nan ɗalibai a makarantu ba sa sallah ɗalibai a jami'a akwai ɗaliban da wallahi wallahi malam suna karatu a jami'a za a kira sallah sau dubu nawa ba za ka taɓa ganin sa a masallaci yana sallah ba bayan amma ya je neman digiri ko a kwaleji ko a sakandare ko a jami'a suna nan barkace da masu kwana a jami'a a masu kwana a hostel wani baya sallah abokanansu sun sani baya fita sallah ba su ba akwai mutane a anguwa mutum yana zaune a anguwa wallahi baya sallah ba za ka taba ganin su a masallacin unguwarsu ba baya yi a gida fa je ka tambayi matarsa za ta gaya maka yadda suke battling yaƙi suke yi baya sallah wannan inda za ku ba da dama mata su zo gidan rediyo su rinka kowa ta zo ta yi bayanin mijinta yana sallah ko baya yi za ku sha mamaki da yawa mata suna kawo kuka suna kiran malamai a waya su ce malam Allah ya jarabe ni miji mijin da baya sallah malam yaya zan yi da shi wallahi malam akwai mutane da yawa ba sa sallah kuma wataƙila gemun su ya fi naka Allah babbar rigarsa ta fi taka ya fi ka samu ya fi ka kaza amma tsalla baya yin ta in ka ga yayi ta to kawai a idan mutane ne wata ta matsanta masa ta ce sallah alaji sai ce ki gafara da Allah kabarin ki daban nawa daban da Allah kina takura mu ba za a yi ba wannan matar sai ki ga a alaji Allah baka hakuri eh in na je Allah ya kona ni kar ki ce Allah ya hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga diga kaga kaca kaga gaja wai in Allah yana masa azaba wai ce Allah ya haƙuri kaga wannan na sha faɗa irin wannan na ce anya jama'a wannan mutane sun yadda ku akwai kiyama mutumin da zai iya buɗe baki ya ce in Allah ya je yana masa wani abu kada a yi kaza wato kai kai ne ma kai da akwai Allah la ilaha illallah abu na ƙarshe da annabi malam ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa abu na ƙarshe lafazin ƙarshe assala assala wa ma malakat aymanukum yana kan gadansa na ƙarshe shimfiɗa abin da aka ji yana cewa sallah ya jama'a sallah a kula da sallah a kula da sallah da abin da daman ku ta mallaka waɗanda suke ƙasa da ku ku kula da su as-sala as-sala as-sala sai mutum ya zo ya wayi gari yana wasa da sallah ko baya son sallah Allah ka kyare mu waqtalafa sahabatu hal ra'a rabbahu tilka al-laila am la sahabbai sun yi sabani yanzu in za ku yi tunawa ai ga munan mun ce ya je ya karbo sallah to wai da ya je ya karbo sallah na ya ga ubangijinsa ko bai gani ba sahabbai ne suke yin sabani akan wannan har ra'a rabbahu tilka al-laila am la فصح عن ابن عباس أنه رآه مجنى تفرقو يا إن كنت دقى ابن عباس yana cewa lalle annabi ya ga Allah wa sahha anhu ya inganta kuma daga gare shi annahu qala ra'ahu bi fuadi cewa eh Allah ya ga annabi ya ga Allah amma da zuciyarsa ta zuciya Allah ya nuna mai kasan kana iya ganin abu ta zuciya haka amma ba da ƙwayar ido ba haka imam muslim ya rawaito hadisin ga wata magana wa sahha an aisha wa ibn mas'ud inkaru dhalik amma kuma iskalin shine ya inganta daga abdullahi dan mas'ud da na aisha suna inkarin cewa a afa annabi bai ga Allah ba وقال ولقد رآه نزلة أخرى ne wannan innama huwa jibrilu din da aka ce walaqad ra'ahu kaga ya ganshi nazlatan ukhra to ba annabi ake nufi ba jibrilu ne ra'ahu jibrilu to kaji kenan wannan matsalar annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba akwai sabani kenan to ku ci gaba da tahowa وصح عن أبي ذر أنه سأله أبو ذر da yaga sabanin yayi yawa yaje ya samu annabi yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tambaya ne hal shin ra'aita rabbaka kaga allanka waye wannan waye mai tambaya Abu Dharr yake tambaya manzon Allah ya rasulullahi shin ubangijinka kam ka ganshi ne to bari ku ji kala nurun anna arahu sai annabi ya ce kai haske ne yaya zan iya ganinsa hasken ya yi yawa la ilaha illallah kenan ya yi attempting ya gan shi ɗin amma me hasken ubangiji ba zai iya ganuwa ba na'am ya je inda yake amma hasken Allah ya hana ƙarfin idan annabi iya ganinsa to wannan waye tambaye shi ya faɗa abu zarar gifari ya tambaye shi baka da baka ya faɗa ya ce haske ne bai iya ganinsa ba ai hala baini wa baina ru'yati nur in baka gane fassarar anna arahu ba annabi yana nufin ai tsakani na da shi haske ne ya hana in gan shi a ga annabi Musa da ya zo ya ce qala rabbi arini anzur ilaik قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا النبي موسى يقول يا أبنجي إنا سوء غنك أرني أنظر إليك إنا سوء غنك يا, يا الله sai Allah ya ce da shi ba za ka iya ganina ba amma in kana so ka gani duban wancan dutsen walakin inzur ila aljabal ya nuna masa dutse ai can in ka ga dutsen yanda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabali hasken ubangiji sai ya tajalli ya sauka akan dutsen haske wani ba'dhi ba'dul ba'd wani dan karamin haske na ubangiji ya ɗan taba dutsen nan ja'alahu dakkan kawai dutsen sai ya rididdige gaba ɗaya narke haske ba kawai ba wai wuta ba haske hasken ya rididdige dutsen gaba ki ɗaya annabi musa yana kallon gudun sai suma yana farkawa ya ce subhanak tubtu ilaik ya Allah tsarki ya tabbata gare ka na tuba zuwa gare ka ni ne farkon masu miƙa wuya na yi imani na yadda ta haka annabi ya ce haske ne ya hana ban iya ganinsa ba kaga ana ta magana ko ana ta bayani a'a ya je ya ga Allah ai sun hadu da Allah wane ne wayar Allah ya ce saka takalminka wane ne wane ne kaza kaza in ji masu bege ko to wannan kenan bari mu ƙara gaba yace kama fi fil lafdil akhar ra'aytu nuran a wani lafazin daban na muslim kitabul iman annabi cewa dai na dai ga haske wa haka darimi ittifaqu sahaba annahu lam yarahu imamu darimi ya hakaito ittifaqin sahabbai cewa annabi fa bai ga Allah ba kenan sahabbai suna kan wannan ra'ayin manzo Allah bai ga Allah ba tsabar hasken sa yasa bai iya ganin sa ba inji imamu darimi ittifaqi sahaba شيخ الإسلام يتي وليس قول ابن عباس مناقضا لهذا ابن تيمية يتي مغنى ابن عباس بيتشكروا دوانا با ولا قوله رآه بفؤاده كوكما تشي واندي ياغنش دزوتي يرسا وقد صح أنه يا إن كنت رأيت ربي تبارك وتعالى أي النبي يا إن كنت يا فدا روار إمام أحمد الترمذي شيوا النبي يتي ناغا أبنجينا تبارك وتعالى to idan kun ji suna cewa ya ga Allah ya ga Allah ɗin to wannan hadisin na Tirmizi hadisin Imam Ahmad suka ɗauka a riwayar Ibn Abbas da annabi ya ce ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala na ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala lakin hadha fil madinati fi manamihi Ibn Taymiyyah ya ce fassarar wannan hadisin ai wannan a Madina ne a mafarki ne annabi ya ga Allah kenan ba wai ganin zahiri da zahiri ba kenan hadisin tirmizi ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala ibnu taymiya ya fassara shi ce hadha fil madina fi manamihi a madina ne a cikin bacci to ba a gama ba har yanzu akwai maganganu da yawa wa ala hadha bana al imam ahmad fa qala na'am ra'ahu haqqan akan wannan riwaya ta imamu ahmad da riwayar imamu tirmizi imamu ahmad ya gina zancensa cewa an tambayi imamu ahmad ya ce lalle annabi ya ga allah kuwa kenan yanzu in ka zo ya za ka yi kenan na'am ya gan shi a madina kamar da ibn taymiya ce fi manamihi to amma ya ce fa inna ru'yal anbiya haqqun wala budda imamu ahmad da ya zo ya ce to ai mafarkin annabawa ai gaskiya ne wala budda shikenan sai a ce daman ba ba ana cewa ba bai gan shi na mafarkinsa ba ba daidai ba ne bai gan shi ba amma gani da ido ido wannan shin yayi ya gan shi imamu ahmad ya ce mafarkin annabawa gaskiya ne wala bud walam yaqul innahu ra'ahu fi yaqadatihi shi ma ahmad din bai ce ya gan shi a farke ba لكن مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده ترين واتو إمام ابن عباس بيشي رآه يقظة وان لوكتين يشي يغنش وان لوكتين يغنش لزوجيا وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه ko hukiyat anhu an hukaito daga gare shi riwayoyi daga tasarrufin wasu daga cikin almajiransa annahu ra'ahu bi ainai ra'asihi almajiran ibn abbas a wani wurin sun yi tasarrufi sun fassara a riwayar ibn abbas suka ce ai ya ce annabi ya ga allah da kwayar idansa wa hadhihi nususu ahmad mawjudatun laysa fiha zalika yace ga riwayoyin imamu ahmad nusus da ya rawaito ba samu imamu ahmad ya goyi bayan wannan riwaya ba ko kuma almajiran imamu ahmad suka yi tasarrufi suka ce ga abin da ya ce to amma a littafin imam ahmad din ba a samu wannan riwaya ba cewa annabi ya ganshi da kwayar idansa to wa amma qawlu ibn abbas annahu ra'ahu bi fuadihi marratayn fa ina magana ibn abbas cewa ya ganshi da zuciyar sau biyu fa in kana sinaduhu ila qawlihi ma kadhaba al fuadu ma ra'a idan ya dogara da fadin Allah ne ma kadhaba al fuadu ma ra'a zuciya ba ta yi ƙarya ba dangane da abin da ta gani sun maƙala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa zahiru annahu mustanaduhu yace to zahiri dai za a ce ko dai ibn abbas ya dogara da wannan ayan ne yace annabi ya ga Allah din ba wai qarara annabi yace masa ya ga Allah ido da ido ba فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل هو جبرائيل تو شي kenan to daga annabin kuma ya zo ya fassara wannan wannan wanda i gani din wala qadra ahu nazlatan ukhra din nan annabi da kansa ya fassara ya ce jibrilu ne ake ba da labari ba ni ake ba da labari ba kaga ilimi fasahha anhu sallallahu anna hadha almar'i jibra'ilu ra'ahu fi suratihi marratayn jibrilu ne ya ganshi a surarsa sau biyu jibrilu ya gani wa qawlu ibn abbas hadha huwa musnad ahmad kuma wannan magana ibn abbas ita ce madogara imam ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuade dangane da yace ya ganshi da zuciyarsa to dangane da matsalar ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala a takaice ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ga sabanin da aka yi to yaya maganin kuma ganin Allah ɗin ƙiru da mu zu ranar tashin alkiyama a aljanna in mun mutu mun shiga aljanna insha Allah insha Allah to wannan kam lalle za a ga Allah yanzu nan muna magana ne akan ganin annabi ya ga Allah ha shi da shi ko to mu kuma ganin mu in mun mutu imam tahawi yace wa ru'yatu haqqun li ahli aljanna bighairi ihatatin wala kayfiyya kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira yace wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ta'ala وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه maganar ganin Allah 'yan aljanna za su ga Allah wannan gaskiya ne lalle 'yan aljanna za su ga Allah in Allah ya so ya yadda ɗan aljanna zai ga Allah sai dai ɗan aljannan da ya shiga aljanna yana da matsalar samun sallar la'asar akan lokaci akan jami'i wannan kan ko ya shiga aljanna bai zai ga Allah ba azabar da za a yi masa kenan in akwai wata azaba da ake wa ɗan aljanna to shi ne ya zo a riwaya cewa 'yan aljanna za su yi ta murna cewa yau za a ga Allah Allah zai tajalli a gidan aljanna za a gan shi amma fa bighairi ihaɓatin wala kaifiyya za a gan shi ba za a iya gane shi gaba ɗaya ba ihata yanzu in wannan kofin ka gan shi za ka yi mai ganin ihata ka gan shi ta ko'ina ko wayarka in kaga dama zaka yi mata ganin ihata ka ganta ta ko ina to Allah ba a masa ganin ihata ya wuce nan ba zai gan idan nan wannan idan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir bighairi ihata za a ga Allah amma ba za ka iya gane shi ihata ka kewaye shi da gani ba gaba daya girman Allah ya wuce wannan jalla jalalu wala kaifiyya ana gama ganinsa kuma ba za a iya kamanta shi a ce kamansa kaza ba ko a ce an gano samansa ƙarshensa kaza ɗinsa kaza la Allahu akbar Allah wato akwai abin da za a gaya ma ya wuce tunaninka fa ya ce Allah ya faɗa za a gan shi wujuhun yawma idhin nadira إلى ربها ناظرة lalle akwai fuskokin da za su ga Allah da idonsu za su gani yarahu almu'minuna bi ghairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali mu'mine za su ganshi babu kaifiya ba a iya kamantawa in ka ga hulan wani zaka ce ai ya saka hula irin ta wani ai in ya zo da jirgi zaka ce ai jirginsa irin na wani ne idan ka ga hankaka zaka ce ai irin kaza ne Allah in an gan shi daga baya ba a iya cewa kamar kaza ne ba a iyawa wala tashbihin wa darbin min misali ba a buga misali da shi kuma yadda kake ganin wata ina kamanta ganin wata ba tare da shan wahala ba ina kamanta ganin wata da kana daga idan ka za ka gan shi ba ina kamanta ganin yanda watan yake haka za ka ga Allah ma ba haka nake nufi ba to kowane mumini zai ga Allah kamar yadda zai iya daga kansa ya ga wata ba wanda yake tura wani la tudammuna fi ru'yati wannan aqida ce ta ahlus sunna za a ga ranar tashi alkiyama amma akwai yan bidiyoyi da suka saba wannan ra'ayi na ganin Allah sun ce sam ba za a ga Allah ba yan jami'a sun karyata ganin Allah mu'tazilawa sun karyata ganin Allah khawarijawa wasu daga cikinsu sun karyata ganin Allah yan shi'a imamiyya su ma wasu sun karyata ganin Allah tabaraka wa ta'ala amma wannan maganganu nasu gabaki daya alkur'ani ya rugurguje shi sahabbai sun rugurguje shi hadisai sun rugurguje tabi'ai ma da a'immatul islami malaman musulunci gaba ɗaya sun kore cewa lallai ba haka bane cewa ba za a ga Allah ba za a ga Allah tabaraka wa ta'ala al'a'imma al'a'immatu fi din ahlul hadis malamai ma zuwa ilimi na hadisin annabi sun tabbatar da za a ga Allah da sauran ainihin wato malamai wannan matsala ɗin ta ganin Allah ranar tashin alkiyama ga bayi ba maganar annabi ya ga Allah ko bai gan shi ba ba shi muke magana ba mun tsallako wani abu yanzu matsala ce wacce take an yi ta jayayya kwarai da gaske waɗanda Allah ya haramta musu su gan shi ɗin sun yi ta korewa shine malamai suka ce duk wanda ya ce ba za a ga Allah ba shine ba zai gan shi ba akwai ayoyi a cikin alkur'ani wannan ayar da na karanta mana ta cikin suratul qiyama babbar aya ce da ake kafa hujja wajen cewa za a ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya min azharil adilla kuma yana daga cikin dalilai waɗanda suka fitowa fili suka fi inganci akwai wanda suka yi tawili suka yi taharifi suka caccanja ma'anar an gane ko ila rabbiha nazira din nan sai suka ce ai ila rabbiha muntazira waɗannan 'yan bidiyan da na gaya muku za su ga ubangijin sai suka ce za su saurari ubangiji naziran sai suka fassara shi da muntazira an gane ko yuharrifun al-kalima amma wadhihi amma wannan fasad ne barna ne ta'adi ne wa nususu sharra canja wato fassara aikin yahudu ne da nasara kamar yadda suka yi ta yi a nasoshin injila suka yi ta caccanja injila nasara haka su ma yahudu suka yi ta caccanja attaura Allah kuma ya hana mu mu yi aiki irin nasu amma mabarnata a cikin musulmai sun ƙi sai da ba ni sunan shi sai da suka yi aiki irin na yahudu da nasara a cikin alkur'ani suka caccanja ma'anonin alkur'ani suka yi ta tawili alfasid suka lalata addini suka yi ƙoƙarin lalata masu addini tawili ko barna ne ko sayyidina usman ai da tawili aka kashe shi ai ta tsaba tawili da ƙin bin gaskiya yasa wasu aka yi musu fassara ta kuskure suka kashe sayyidina usman abin da ya faru ranar yakin jamal shekara ta talatin da shida bayan hijirar manzon Allah a basra an kashe mutane da yawa cikin musulmi manya-manya da sahabbai da tabi'ai da masu kuɗi da wadata a waƙatul jamal wallahi shi ma duk da tawili ne mabarnacin tawili ina so in gaya muku implication ne na juya ma'anar aya ka ce ba haka take nufi ba kamar ta fassara haka ranar yakin siffin kashe-kashen da aka yi ta yi ma'araka da aka yi ta yi shekara 37 shi ma duk da tawili ne kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama maktal husaini husaini da aka kashe shi husaini jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara ta 61 a watan al-muharram goma ga watan al-muharram a karbala wani wuri ne a kufa kusa da kufa tawili suka yi suka kashe shi da abin da ya faru a waqatul harra shi ma duk tawili ne kes ɗin yazid ibn muawiya duk tawilat ne kawarijawa da suka fito suka yi ta yaƙi da mutazilawa su ma da suka yi ta itizal da 'yan shi'a da suka yi ta shi'ancinsu kai al'ummar annabi duk gaba ɗaya ta rarrabu ne kashi saba'in da barkatai ɗin nan duk da tawili ne da haka don me yasa Allah zai ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira nazara yanzuru gani sai wani ya zo ya tawili ya ce ba ba nazira ake nufi ba muntazira ake nufi to kaga dole wannan tawilin zai hallakar da mutane ya ainihin jefa su cikin a bata Allah ke in Allah ya soya da sati mai zuwa na gaba za mu tashi daidai faɗin Allah ta'ala sun madana fatadalla fakana qaba qausaini au adana to shi kuma wannan me ake nufi da kuma bayaninsa duka dai akan shin annabi ya ga Allah ne ko bai gani ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya samu cika da imani kuma za mu ƙarasa bayani dangane da hukuncin ganin ubangiji tabaraka ta'ala ranar tashi alkiyama din ga 'yan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته